أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى ما سجرما إذن ba na manta ba yau muna sha bakwai ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar takwas ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka matanin al'aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya ƙara rahama gare shi wanda wannan shine darasi na bakwai daga cikin jeren giyan karatutukan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi kuma a jiya mun kwana shafi na 26 da mun fara bayani akan tsakatsakin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a cikinsu mafiya adalci da kasancewa a hanya na daidai su ne wanda suke ada suna wal jama'a mun fara bayani akan su lokaci yayi muka takaita a nan wanda yau insha Allah za mu bi takan shafin sai mu wuce zuwa inda Allah ya so. a bayanin da muka yi shi ne a kan fasali na hudu alfasalun rabi'u fasali na hudu wasu tsayyatu ahalis sunnati wal jama'a bai na firaɗin umma ma'ana tsakatsakin ko kasancewar ahalis suna wal jama'a mafiya adalci a tsakanin ɓangarori na al'umma ma'ana ƙungiyoyi mabambanta a dukkan ƙungiyoyi da aka yi a bayan duniya mana tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa yau to waɗanda suke mafiya adalci kasancewa akan daidai su ne ahli sunna wal jama'a bal humul wasatu fi firaqil umma su ne matsakaita a cikin ƙungiyoyi na al'umma mana su ne mafi adalci a dukkan wata ƙungiya da mutum zai jingina kansa da shi to idan ba ahli sunna wal jama'a bane yana gefe ya buga a gefe kenan kama anna al ummata hiya al wasat fi al umum kama yadda al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama ita ce mafi adalci a cikin al'ummomi to haka ma jama'atu ahli sunna sune wanda suka fi zama mafiya daidai ma'ana mafiya kasancewa akan tafarki na daidai akan sauran firkoki da ake da su fahim wasadun fi babi sifatillahi subhanahu wata'ala su ne matsakaita mafiya adalci wajen sifanta Allah da sifofinsa wa'inda manzo Allah ya sifanta shi da su da kuma wa'inda suka tabbata a cikin alkur'ani mai girma bayyana ahli ta'dil al-jahmiyya tsakanin ahli ta'dil su ne al-jahmiyya da jiya mun yi bayani a gurguje muka ce su ahlul ta'dil wasu jama'a ne da suke da taso wata kungiya a daban amma suna kudurci musanta siffofin Allah subhanahu wata'ala ko dai su siffanta ga baki daya ko kuma su siffanta shi da wasu su musanta wasu wasu yadda da su wa'annan su ake ce da su ahlul ta'dil je mun yi bayani a karatun da muka yi da kuma bayani akan jahamiya muka ce su jahamawa tanfi jami'a sifat tanfi jami'a asma'illah subhanahu wa ta'ala wa sifati su masu aqidar jahamiyanci su yadda da sunayen Allah ba gaba ɗaya kuma ba su yadda da sifofi na Allah ba subhanahu wata'ala kenan a aƙidarsu Allah bai da sifofi bai da sunaye in ma za ka siffanta Allah sai dai ka siffanta Allah da akwai shi daga nan ka tsaya ma kada ka siffanta shi da sifa wannan shine aqidarsu sabanin ahlus sunna su ahlus sunna sun yi da Allah yana da sifofi wa'inda manzo Allah ya siffanta shi da su da kuma sifofi wa'inda ya siffanta kansa da su a cikin alqur'ani suna yin imani da su a yadda ya zo a nassi na hadisi ko nassi na alqur'ani wa ahlut tamthil da kuma ahlut tamthil shine al-mushabbiha muka yi bayani akan su cewa su al-mushabbiha su ne wanda suke sifanta Allah subhanahu wataala bi khalqihi kuma alladhina yushbihuna Allah subhanahu wataala bi khalqihi wa ya'taqiduna bi anna sifati Allah ka sifati al-makhluqin su a aqidar su sifar Allah kamar ta mutane ce inda aka ce Allah yana da hannu to su Allah na da hannu irin hannun da mutum yake da shi Allah yana ji irin jin da mutum yake yi, Allah na gani irin ganin da mutum yake su ne al-mushabbiha, su ake ce da su ahalut tamfil. Wannan aƙida, karkatacciyar aƙida ce ba aƙidar ahalus suna wal jama'a ba ce. Su ahalus suna wal jama'a sun yarda Allah yana ji, amma jin da ya dace da shi. Allah yana gani ganin da ya dace da shi. Allah yana da hannu hannun da ya dace da shi ba a kamantawa sa'annan wa fi babi wa hum wasatun fi babi af'alillahi su ahlu sunna wal jama'a adilai ne matsakaita ne wajen bangaren ayyukan da Allah yake yi bainal qadariyyati wal jabariyya a tsakanin qadariyya da jabariyya su ƙarariya kamar da muka bayani a ji aƙidarsu aiki da bawa yake yi ba wai Allah ne ya sa shi shi ne ya so gane ko? in ka yi abu na alheri kai ne kaso in ka yi abu na shari kai ne kaso sannan aikin da mutum zai yi a aƙidarsu su suwaye su ‘yan ƙadariya’ Allah ma bai san abin zai faru ba sai da ya faru ne ya sani. Allah ya mini jagora. Suka ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya alamu shay'an illa ba da hukuki. Allah bai san komai ba sai bayan abin ya faru ne ya san shi. In ka tai ka fadi a gurin su Allah bai san zaka fadi ba sai da ya ka fadi ne Allah ya sani. in ka je kasuwa ka yi ciniki Allah bai san za ka yi ciniki ba sai da ka yi ciniki ne ya sani a ga wannan lalatacciyar aƙida ce ba aƙidar ahli sunna ba ce wal jama'a so a gurin ahli sunna wal jama'a ba wani abu da mutum zai aiwatar face Allah ya san da wannan abun kafin ya faru kishiyan wannan su ne jabariya su kuma aƙidan su shi su aƙidar su أن العبد مجبور على أفعاله لا مشيئة له su kuma duk abin da bawa ya yi Allah na yasa shi kaga sabanin kadariya su kadariya in kai abu ba Allah na yasa ka ba kai ne kai ne a kai su kuma ga suka suka ce a'a haba kuma ai duk abin da mutum yayi Allah na yaso shi inda Allah bai so ba da ba ai kina in kai sata su a wani su ai Allah na yaso kai sata inda bai so da ba kai in kai kisan kai Allah na ya so su duk abin da kai Allah na ya so kai baka da zabi an fahimci wasa wani ne wani ne ya sata za a yi mai hukunci sai ce sata ma ai Allah na so in yi sata inda Allah bai so ba ai da ba zan yi sata ba alƙali ya ce mai eh mu ma Allah na so mu yanke maka hannu inda Allah bai so ba mu yanke maka hannu kaji ahlus sunna ko ba haka bane eh da su kaga kisha wannan ba aqidar ahlus sunna bace su ahlus sunna akwai mashi'a ma'ana shar'iyya abinda Allah yake son shi a shar'an akwai kuma abinda yake kadaran Allah ya kadara zai faru in kai sata
Allah subhanahu wataala ya kadar za ka yi sata amma shar'an bai so a yi sata ba shi yasa ya bayyana ma sata ba ta da kyau in ka zaɓi yin sata kai sata to wannan sai a ma hukunci wanda ya dace a shari'a
sannan fi babu wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyya sannan yanka komo babi na alƙawarin da Allah ya yi na ci zai yi ma masu laifi uquba da su ahli sunna wal jama'a suna zama matsakaita ne ba sa ci da su Allah cewa sai yayi mutum hukunci kamar yadda su jabari murji'a suke da wannan aqida murji'a su abinda suke gani innal imana mujarradul menene at-tasdiq mujarradul tasdiq su da ka gazgata to ka imani su sun fitar da aiki daga matsayin imani cewa inda ka yi imani ko ka yi aikin da bai dace ba imanin ka yana nan imani bai ragewa bai karewa sabanin ahlus sunna su ahlus sunna abinda ake ce ma imani shine qaulun wa i'tiqadun wa amal ma'ana tasdiqu bil qalb wal qawl bil lisan wal amal bil jawarih shine ka fatta kudurci a zuciya da gaske ka fadi a harshe kuma ka aikata da gabanka shine imani a gurin ahlus sunna wanda yake ahlus sunna ne cikin ukun ne in babu guda imanin ka bai yi ba ba mai ba mu'mini kake ba misali sai ka kudurce a zuciyarka Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne kuma ka zo ka gaya ma duniya na yi imani da cewa Allah gaskiya ne kuma manzo Allah gaskiya ne to kuma duk aikin da Allah ya ce ai kaki aikin da manzo Allah ya ce ai kaki abinda Allah ya ce a bari kaki bari to kaga kai a gurin ahlus sunna ba mai imani kake ba ko kuma kana yin aiki na kwarai kana faɗa wa jama'a Allah da manzonsa gaskiya ne amma a zuciyar baka yadda ba kawai munafikai kaga munafukai da su ake ta yaki ai sallah sahu suna sahun gaba suke faɗan la ilaha illallah amma ba su da zuciya kwarai shi yasa imani bai musu amfani in ka ɗauki fir'auna a zuciyarsa ya tabbatar Allah Allah ne da Allah ya ce wa jahadu biha wa saiqanata anfusuhum ko ba haka bane su su fir'auna da ire-iren shi sun tabbatar a zuciyarsu Allah shine Allah amma kuma sun ƙi karɓa su faɗa kuma sun ƙi aikatawa to kaga ba su da imani kina ka zamo mai imani a gurin ahlus sunna shine ka yadda da abun a zuciyarka ka faɗi abun a bakinka ka aikata abun a gabanka to shine ka zama mai imani to amma a gurin murji'a ba haka bane so a gurin murji'a inda har kai yadda a zuciyarka Allah shine Allah ka karɓi kalmar shahada to kai mumini ne koda ka saba wa Allah kai in kana so ka daina ma sallah a gurin su fa kai dai mai imani kake to kaga wannan ya saba ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa wal wa'idiyya da kuma masu aqidar an wa'idiyya maqadariyya da sauransu su al wa'idiyya aqidan su shine kawo masu irin wannan aqida kamar khawarijawa kawo mu'tazilawa da sauransu su ko a gurin su duk inda Allah ya alƙawarin zai yi wa mutum kowa to in ke irin wannan laihi shi a gurinsu Allah wajibi ne ma laihi ya yi ma hukunci wajibi ne Allah subhanahu wataala ya yi ma mutum hukunci yajibu lillahi an yu'ad an yunaffidha wa'idahu limurtakib al-kabira wajibi ne ga Allah ya zartar da hukuncinsa ga wanda duk ya aikata babban laifi kaga sai ne suke da aqidar mutun yana kafirta idan ya aikata laifi babba mutun shagiya yayi kafirci in mutun yayi zina yayi kafirci da abin da ya kama da wannan sabana ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna dan kai kabira ba sa fita kai daga cikin musulunci kana nan musulmi mai sabo kuma hukuncin kana gurin Allah in Allah ya so menene ya yafi ma in Allah ya so subhanahu wataala ya gafarta maka na'am menene gaba fi babin imani haka ne ko da kuma babi na imani su ahli suna wal jama'a suna nan a matsayin su na wasada ma'ana adilai tsaka tsake kenan addin da kuma al'amarin da ya shafi addini ko kuma abin da ya shafi sakamako bainal hururiyyati wal mu'tazila dan sun bambanta da hururiyya da kuma mu'tazila an gane ko su hururiya su ne wa'inda laifi ɗan kaɗan in kai ka kafarta duk inda ka yi laifi ka saba wa Allah to kana haita daga cikin musulunci ne Allah ya mana jagora wa bainal murji'ati wal jahmiya kuma sun bambanta tsakanin murji'a da jahmiya kamar yadda muka bambanta su a can a can baya tuje aqidar jahamanci da kuma aqidar murji'a wanda muka yi shi a dazu wa fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan su ahlus sunna adalai ne akan abin da ya shafi magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainar rafidati wal khawarij sunan kuma sun bambanta da rafidawa kun gane rafidawa ko ɗan shi'a kenan masu aƙidar cewa annabtar da manzon Allah ya yi su a gurinsu kwace ne aka yi masa yadda na Ali. Ana manzon Allah ya yi wa Aliyu kwace bai cancanta da shi ne a khalifa ba, amma sai ya kwace ya maida ta tashi. Su ne rafi dawa kenan. kuma aqidarsu shine sayyidina Uthman da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun yi wa Aliyu kwacen khalifanci ne sun yi mai kwace yana sun zalunci sayyidina Aliyu ne shi yasa sun karkasu da yawa ƙungiyoyi na 'yan shi'a za mu zo mu bayanin su dalla-dalla suna nan da yawa shi yasa wa junansu ba su yadda yi ma junansu ba su 'yan shi'an kenan akwai shi'a alawiyya akwai shi'a fatimiyya akwai shi'a ismailiyya akwai shi'a ithna ashariya akwai shi'a kaza kaza kowanne za mu zo mu bayani a kan shi to amma su dai rawafid daga cikin aƙidodinsu shine cewa أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لعلي أي خليفة منظر الله نعليوني أن دي يمشين كرهيني أنك أمشي sa'annan sai da na abakar da sai da na umar gaba ki ɗayansu khalifancin su bai yi ba sun dai zalunci aliyu ne suka ƙwace masa shugabancin shi ɗaya da su kenan sukan zaɓi wasu sahabban manzo Allah su yi imani da su saura su kafirta su saura su jingina musu abin da za su jingina musu sabanin ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a masu adalci ne akan sahabban manzon Allah suna yin imani da sahabban manzon Allah cewa dukkan su adalai ne Allah ya yarda da su ba sa suka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma menene su kuma khawarijawa kenan muna ta maimaita muku su khawarijawa wanda jagoransu shine Zulkhuwaisara tun zamanin manzon Allah akwai su har yanzu shi Zulkhuwaisara shine mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabo masahabbansa sai ya ce ya rasulullah idil fa inna hadhihi alqisma ma uridu ma urida biha wajha Allah ya ce manzo Allah kai adalci wallahi wanga rabo ba yi shi dan Allah ba manzo Allah ya ce idan ni ban yi adalci ba to wani ne zai adalci Allah ya wani jagora kun dai gani ko wani kullum yana neman inda zai zage ka ne yana jiran damar ce ya rasu inda zai zage ka da an samu wani abu sai shi amfani da wannan abu ya zage ka ai kafin shiga manzon Allah wannan magana ai abin da yake cikin zuciyarsa ba na ranar nan bane amma yana jiran ya samu dama da zai bayyana abin da yake son ya bayyana ka dai tsabar idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da shi yayi adalci wanga abu da aka yi ba da Allah bane in har dai zaka jingina rashin adalci ga manzon Allah duniya wane ne ba zaka iya ma rashin kunya ba don kun san wannan sai ku huta wani yana son ya zage malamin ka har sai inda zai zage shi da wani abu ya taso sai shi amfani da wannan dama ya zage shi ai ba ga sanan ba sun ce muku adilai ne kaza ne sai shi hudu abin da yake so da wannan damar da ya samu kai kuma in ka karanci a gidatul wasitiya da ka karanci sai ce wanga irin su zulkhuwai sarabi ashe ba su kare ba hankalinka yana tashi sai ka ɗauki mizani ka auna a in har za a zagi manzon Allah a gaban shi to ni dan an zagi malami na a bayan idon malami na alhamdulillah ba komai ba ne sai ka wuce daga zagai bada haka suke akwai su daga kadar ka taɓa mamakin ka yi iya ƙoƙarinka ka ƙare kaf wani ya zo ya kalle ka ya zage ka ba komai ba ne kuma ku riƙe wannan da kyau ɗan bidi'a da ahlus sunna ba a taɓa shiri har duniya ta naɗe duk yadda kaga kai da ɗan bidi'a kuna shiri bai ci mutuncin ka ba dama ta bai samu ba dan abu kaɗan sai ya zace ka ku kyale su ɗan izalan na ai haka na su shi gana shi in yau haka bukatar shi ta biya to abin tambaya shi kuma zagi da cin mutunci yana hana manufar ta tabbata ko baya hana baya hana ba da ka fada ba na ahlus sunna bane kai ahlus sunna ba ka fada zagi ba naka bane abaici ba naka bane me an naka ka gaya mu mutane gaskiya kai ma kai kai aiki da gaskiya shikenan ka gama su irin waɗannan mutane suna kafurta mutane da zunubi masu aƙidar hawarijanci kenan in kai laifi ka kafurta ta su ala suna ba haka suke ba sa'annan sukan halasta takobi ya hauyen mutum inda har ya saba wa Allah cesa za ka ga duk wanda ake son a mai da su ‘yan ta'adda aƙidar hawarijawa ake ba su idan an ka gina su akan wannan aqida sai sun zo sun yi kabbara sun yi sallah sun kare sai su ce ku kun saba wa Allah su sa takobi su sare ku su a gurin su ibada suka idan aqida da aka gina su akan kenan shi yasa da yawa sai ga mutane sun ana cewa eh ya za a yi musulmi ya zo ya kashe musulmi wannan kasa ai in mutum na da wannan mummuna aqida ba abin da ba zai yi ba yana iya shiga sahun gaba ya ba ku sallah bayan an gama sallah sai ga kana shan sigari sai wayo ce a kana shan sigari ka saba wa Allah ku sare mai kai kenan abun da daga cikin aikin da zamu yi mu a ƙasar mu almajirai mu tashi mu yi ta yin da'awa mu cire wa mutane wannan aqida ta khawarijanci mu sa musu aqida ta ahlus sunna in suka fahimci sunna wa'annan makamai da yawa zaka ga sun ajiye su sun dawo sun yi addini muna da aiki akan mu ko ba haka bane aka mu tashi mu ta fadakar da al'umman mu sai mu ga al'umman mu mun gyara su Allah ya taimaka mu hmm duk muna zuwa mu kamar sukan shiga juna ne a kidodinsu mun zo kowanne shi kadai mu bayani akan shi insha Allah Allah ya mana jagoro ofi babi asma nan ne ina ganin ƙarshen shahin kenan ko shine sai alfusul khamis fasli na biyar mala yake cewa yadkhulu fil imani billah yana shiga a cikin abin da ake ce da shi imani da Allah annahu subhanahu wataala fawqa samawatihi kai imani da cewa shi Allah tsarki ya tabbata gare shi yana saman sammansa sammai bakwai yana saman su aliyun ya ɗaukaka ya ɗaukaka ala arshi akan al'arshinsa yana sama akan al'arshinsa yadda da wannan yana daga cikin imani da Allah subhanahu wata'ala mana a gurin ahlus sunna dolin ka ne aqidar ahlus sunna ce kai imani da cewa Allah yana saman sammansa ba sammai bakwai bane ka sa a zuciyanka ka yadda cewa Allah yana saman sammai bakwai a ina can saman samman bakwai akan al'arshinsa kuma ya ɗaukaka ne akan al'arshinsa sai dai imam malik lokacin da wani mutum ya tambayi shi an kaifiyatar istiwa ya zo shi da imam malik ai an ce Allah ya daidaita akan al'arshi kamar ƙaƙa ne imam malik ya ce da shi al'istiwa ma'aluma an ka ce daidaituwa wannan sanannen abu ne malik ya daidaita akan kujerar shi ai kowa gane wannan amma wal kaif majhul to yaya Allah ya daidaita ba sani dan babu wanda ya zo amma dole kai da Allah ya daidaita akan al'arshin to yaya ya daidaita wannan ba sani ba sannan wal imanu bihi wajib amma kuma wajibi ne kai imani Allah ya daidaita akan al'arshin sa wasu'alu anhu bid'ah ka zo ka tambayi wani malami ya Allah ya daidaita kan al'arshinsa wannan bid'a ne bai halasta ba ka ji aqidar mazan jiya ko inda kai musulunci kake yi to ga aqidar su Imam Malik aqidar su Imam Malik shine sun yarda Allah yana sama kuma ya daidaita akan al'arshinsa ya ya ya daidaita akan al'arshinsa wannan ba sani ba to ka ji ka gani ne an saukar da aya da take bayani ga yadda Allah ya daidaita babu kai imani da ita a haka inda shi ya faɗa kai tambaya akan haka ma bid'a ne saboda ka sa akwai ta tambaya ma tana bude kofa ce ta fitina wa qad dakhala fi ma dhakarnahu min al-iman billah haƙiƙa ya shiga ko a ce ya shiga daga cikin abin da muka ambata na daga imani da Allah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabihi mutum ya yi imani da dukkan abin da Allah ya ba da labari da shi a cikin littafinsa wa tawatar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma bayanai suka zo karara an kace tawatar labarai suka watsu hadisai da dama ingantattu suka zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ajma alaihi salaful umma magabata daga cikin al'umma suka yi ijma'i akai kun gane ijma'i akwai ijma'i akwai ittifaqi yan ka ce malamai sun yi ittifaki akan abu da hausa ake fassara shi sun haɗu ko yan ce malamai sun yi ijimai akan abu shi ma ake fassara shi in wajen a bayyana wa mutane ne da wanda ya amfani da kalmar ittifaki da wanda ya amfani da kalmar ijimai wanne ne ya hi ƙarhi yan ka ce malamai sun yi ijimai akan abu to ya kare kowa ma ya bi ko da wani ya zo yana bai da ba a sauraron shi an fahimci hausa? ismaila dan wane ne don yawan gwa sun ce sun yadda sai aka taba samun wanda sun taba neman aure shi da shi ismaila ya kare shi sai zai ce karya ne kuma kowa ya sani lalata da ke cewa karya ne yaya ana saurari maganar shi ba saurari saboda inda aka son maganar ta kai ta kai to har malamai suka yi jama'i aka abu duk wanda yazo ya saba ma wannan shine akan kuskure amma magana ta kare kinan zai an ka zo ana magana ittafaqa alaihi ajma'a alaihi salaful umma magabatan al'umma sun yi ijma'i akai so ake nuhi ba yan bid'a ake magana ba fa ana ruhin ahlus sunna irin su imamu malik da sauransu duka sun tafi akan cewa Allahu fi sama'i sannan istawa ala arshihi Allah yana cikin sama a kuma sama ta bakwai ya daidaita akan al'arshinsa daidaituwa da ta dace da shi min annahu subhanahu fawqa samawati cewa shi Allah subhanahu wata'ala yana yana akan sammansa ala arshi kuma yana kan al'arshinsa aliyun ala khalqihi madaukaki ne aka halittunsa mana yana sama da halittunsa shine yake sama wa huwa subhanahu ma'ahum shi Allah tsarki ya tabbata gare sa yana tare da halittunsa gabaki daya aina ma kanu duk inda suke dukkan halittar Allah Allah yana tare da ita ko ina take kiyashi ne tsuntsaye ne kifaye ne shanun daji ne mutane ne kowane halitta da Allah ya Allah yana tare da su duk inda suke cikin ƙasa ne ko cikin ruwa ne ya alamu ma hum amilun kuma Allah ya san duk abin da suke aikatawa kaga sabanin kadariya su kadariya suna ganin Allah bai san zaka yi abu ba sai kai a'a a gurin ahlus sunna suna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala ya san duk abin da bayi za su yi kafin ma su yi shi kama jama'a baina zalika fi qawlihi kamar yadda Allah ya tattara wannan bayanai a cikin fadin sa Qur'ani mai girma wallazi khalaqa as-samawati wal ard Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kwanaki irin namu wanda suka dace da hankalin mu thumma stawa ala al-arsh sannan Allah ya daidaita akan al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ard Allah ya sa abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya kharuji min hada abin da yake fitowa daga cikin ƙasa duk wani abu da zai shiga ƙasa Allah ya sani in za ka yi alwala ruwan da za ka yi alwala su je cikin ƙasa Allah ya sani in ka yi ba haya cikin dushiyar kashin da ka zuba Allah ya sani in ka cito kana ci wani ya faɗi Allah ya sani in ka je gona ka yi shuka duk abin da ka zuba cikin ƙasa ka bizne Allah ya sani amma ya kharuji min hada abin da yake fitowa daga cikin ƙasa shubkoki da abin da ya kama da wannan amma yanzilu min sama kuma Allah ya sa abin da yake sabkowa daga sama ruwan sama ko ƙwara nawa ne za su sabko Allah ya sani ni'imomi da ke sabkowa duka Allah ya san da su amma ya aruju fiha da abin da yake hawa sama addu'o'in da za ku yi suna yin sama Allah ya sani ayyukan ku da za a ɗauka aje da su sama duka Allah ya sani. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda ku kasance ku bayansa. Kaka ɗauka ana magana da mutane ne kadai duk halittun duniya Allah yana tare da su. Wallahu bima ta'amaluna basir kuma Allah yana gani game da abin da kuke aikatawa. Shi yasa wanda yake jin kunyar Allah wani abu bai iya yin shi. Sai da kake ganin kai kadai ne za ka yi wani abu to Allah yana ganin ka. Ya kamata ka ji kunyar Allah. Ka san dai ɗa ba ɗan banza ba ɗa nagari wanda wanda baya manta alkhairi bai iya yin wani abu babansa yana kallo kuma ya sa abin nan bai dace ba mahaifinka yana gani gaban idonsa wani abu ba ka iya yin shi inda kai ɗa ne nagari ko ba gaba ne to allan da ya yi ka yi babanka shi za ka yin abin da yana kallonka ba ka damu ba ai akwai matsala sata za ka yi Allah na ganinka ƙarya za ka yi Allah na ganinka za ka je gidan karuwa kai lalata Allah na ganinka wai mutum zai shiga gidan karuwa ya canza riga ya canza mota ya canza hula ya ma canza tahiya ya saɗaɗa wai ya shige ka a gan shi bayan Allah yana kallon shi ya shiga in zai hito shi dudduba ba a gane ba sai shi huruci hito kuma Allah na kallon ka da Allah kai mu kanka adalci kenan to abin da zaka yi Allah yana ganin ka ya kamata mu sa wannan a cikin kwalom shine aqida ta ahlus sunna aqidar ahlus sunna sun yadda da duk motsin ka Allah yana sane da shi yana ganin ka laysa ma'ana qawlihi ba ana nufin fadin da Allah ya bada yace huwa ma'akum Allah yana tare da ku annahu mukhtalidun bil khalqi cewa Allah yana cuɗanye da halittu bane ba haka ake nufi ba wa inna hadha la tujibuhu al-lugha lugha ba ta wajabtar da wannan ma'ana yare na larabci ne aka saukar da alqur'ani da shi ko ba haka bane ba yare na Hausa ba su larabawa da Allah ya ce yana tare da ku duk inda kuke in an haɗe haka a larabci su suna ɗaukar Allah da iliminsa da ganinsa yana tare da ku ba da gangar jikinsa ba. Sai kuma bahaushe ya ce, "A'a ba haka aka nuhi ba, ana nuhi Allah yana cikin kowa." mace to Allah gafarta bahaushe ba da hausa ne aka saukar da alkur'ani ba da larabci ne wagga fassara ta haka masu yaren ba haka suka fassara ba don haka taka ba daidai ba ce ta su ta daidai don yarensu ne ba yarenka ba a larabci idan ka ce wa ma'akum yana tare da ku ba ana nufin yana cikin ku ba kenan ko da wani ya fahimci sabani haka ba haka fahimtar take ba وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة نديكنا نبيو كفهمت الله ينا تكين كوا دا كومي to sabani yadda salafawan al'umma suka fahimci abin mana magabata ahlus sunna ba haka suka fahimta ba wa khilafu ma fadala Allahu alaihi al-khalq kuma wannan ya saba wa abinda Allah ya halacci mutane a kai yanzu in tambaye misali abinda ake yi a ƙasar nan gwamnati tana sane da wani abu ko ba ta sani ba ai abu da sai a ce gwamnati tana sane da abu da ake yanzu karatun da muke gwamnati ta sani ko ba ta sani ba gwamnati ta sani shugaban ƙasa na da labari amma ya zo? bai zo ba yanzu na yance shugaban ƙasa yana nan tare da mu amma da 'yan ɗaukar labarin shi sai su ɗauki labari su kai mishi amma kaga shi yana can ma'aikatar shi yana can zaman shi to abinda an saɓanin mulkin Allah da mulkin mutum shi shugaban ƙasa yakan wakilta wani ne ya ɗauki labari ya kai mishi ko ba haka ba to shi Allah ba haka ba ne Allah yakan wakilta ganinsa ya zama yana ganin ku a yadda kuke yin komai, yana jin ku a yadda kuke faɗa komai, yana kula da ku a yadda kuke motsi kuke komai, ma kuma yana can saman bakwai da zatinsa zama wanda ya dace da shi. Mala ya ce, Balil kamaru ayatun min ayatillah, ko ba haka ba ne? wani wata da kuke gani aya ne daga cikin ayoyin Allah yana daga cikin min ayatin lahil kauniya yana daga cikin ayoyin Allah da ake ganin su min asghar makhluqati farin wata yana daga cikin mafi kankancin halittun Allah amma wa huwa mawdu'un fi sama shi wata yana cikin sama ko aya da wannan ko ba haka bane wa huwa ma al musafirin aina ma kan huwa ma al musafir aina ma kan amma wata yana tare da matafi duk inda yake in ka yi tsaye tsaya in kan motsa ya motsa ko ba haka ba ne kai sadda kake ta yi a wanga gari wani shi kuma yana wani gari kowa ya kama hanya wata na ta da su to sai a ce wata nawa ne wata nawa ne abbe da matafiya guda ne kaga wata guda ne yana can sama amma yana tare da kowa da haskensa shi ko watan da ya bada wannan halitta ne na Allah cikin ƙananan halittun Allah bai zan abin mamaki ba sai Allahn da ya wata ya ce yana tare da kai da iliminsa da ganinsa kuma ga zama abin mamaki Allah ya mana jagonu ohun subhanahu fauq al'arshi shi Allah tsarki ya tabbata a gare shi yana kan al'arshi raqibun ala khalqihi yana mai kula da halittunsa ma'ana mai dako an ce ma muraqaba sa ido yana sa ido akan halittunsa la ilahi diba da ka gani makahun maciji in yaji yinwa cikin rami wa zai gane ya ji yinwa wa zai gaya ma wa zai ba shi abinci inda Allah yana mantawa da shi inda Allah yana mantawa da shi yaya da wasan a rana ba dan Allah ya zama alimun ne ba bi khalqihi basirun bi khalqihi raqimun bi khalqihi a rana guda da duniya duk ta salwanta da duk ta kare kudiwo dabbobin da suke cikin ruwa kullum kowa an san lokacin da ya kamata a bashi abin da zai ci babu wanda wannan lokaci zai wuce kowa an san lokacin da za a bari shi kwana yanzu kai in ka ji kwana kana da gidanka in ka je cikin gidanka ka shige ka kwanta saman gado me za ka yi kana kwana ko baka kwana kana samun hutu ko baka samu to da Allah in tambaye mu kifi cikin ruwa in ya ci kwana ya za ya yi kwana kihi akwai wanda yake da gidana shi ce na kai kadodi da wuri na ta ruwa da kifaye da wasu tsuntsaye na ruwa ce na kai duk a cikin ruwa guda kana iya samun su kowa haka bane kuma kowa nan ne gidan shi to yayin da wani daga cikin su ya ji kwana yaya za a shi kwana don sada wannan zai kwana sannan wannan zai falka kuma sannan wannan yana neman ka inda kifi yana cin kifi ne to ka ji kwana ya za a kai kwana don kana tsoron a canye ka idan ba da tsari na Allah ba tana yiwa ba ta yi dibo cikin daji zaki a sake yake barewa a sake take kuraye a sake suke kerkeci a sake suke jakin daji a sake suke kuma za ka gansu duk cikin gona guda ba wanda ya da wani amma inda dai kowa zai kwana hashi min shari ya tashi ba ke ba da wannan tsaro Allah mana ka yi imani da hakan Allah yake gudanar da al'amarinsa wajibi ne wannan shi ne a gida ta da suna wal jama'a wa subhanahu fawqa arshi Allah subhanahu wata'ala yana kan al'arshinsa raqibun ala khalqi yana kula da halittunsa muhaiminun alaihim ya mamaye su da iliminsa mana ilimin Allah ya mamaye dukkan halittunsa ba wata halitta kwara ɗaya da za ta hita daga ƙarƙashin ilimin Allah babu ta muttali'un alaihim Allah yana laikayas kamar yadda ka gana sa littafin nan a gaba to haka duka halittun Allah suke a gabansa babu ɗa ƙwara guda da zai fita daga cikin kula ta Allah ila gairi dalika min ma'ani rububiyyati da wani haka na daga abin da ke ɗaukar ma'ana na rububiyan Allah abin da ake cewa rububiyya kasancewar Allah ubangiji ma'ana wanda yake yin wanga aiki ya cancanta ya zama ubangiji wa kullu hadal kalam dukkan wannan labari allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani min annahu fawqa al'arsh na cewa Allah yana kan al'arshin sa wa annahu ma'ana kuma shi Allah duk da yana kan al'arshin sa da zatin sa yana tare da mu da ilimin sa duk wa'annan labarai haƙƙun gaskiya ne ala haƙiƙaci akan haƙiƙanin yadda abin yake la yahtaju ila taharifin baya buƙatar a canza zancen yadda yake kafar shi yadda Allah ya fara walakin yusanu an ad-dunun al-kadiba amma irin wa'annan ayoyi ahlus sunna za su tashi su yi bayani dan su kare ayoyin nan daga zato na ƙarya shine yusanu ana katangewa ko ana kare wa'innan bayanai da wa'innan ayoyi an zununil kyaziba daga mummunan zato na ƙarya kinan me ali suna duk inda kake ka tashi ka bayyana aqidanka a aikace kuma a faɗe kullum ina gaya muna kun ga yanzu 'yan bid'a suna da jur'a kun gane jur'a ƙarin hali za ga yin taro ‘yan bida su biyu ko su uku an zaune don wurin ahalin suna ne ɗan bida ya yi ku karanta fatiha da salatul fati a ba su jin kuma yau yanzu in ɗan bida bai ji tsoron ɓoye bida'arsa ba kai ahalin suna ka ne za ka yi ɓoye sunaka ta dole zai bida shi shi bida shi amma kai kuma ka ɗauki suna iyarai eh bakin rake Allah ya kare mu na'am sai ka daga murya a sai ka dan yana tambaya ne yanzu in dan bida cikin yace ai salatul fatih cikin jama'a ga kana za yi to sai ka duba gani jama'an suwa ne ko ba gaba ne ahalin suna ne sai ku gaya mai kayan nan ba a salatar fati ko ku tambayi shi alagafa ta malar shi salatar fatin nan mai dalilin ka a kanta kuma ka gayan bida ne sai ka shiru ka kyale su don su a kan salatar fatin nan bakin raina ko ba haka bane eh komai dai yana da muhalli eh komai yana da muhalli Allah ya muna jagora dai an ce fa zakira inna fati dhikra ko ba haka bane kai wa'azi in har wa'azin zai amfani don ka kalla nan ka kalla nan ka gano akwai matsala wa'azin sai ka shirinka ai kullun nan muke faɗa muke na muna da muka ce mu gaskiya komi dajin ta sai mun faɗe ta in tana faɗuwa an gane misali ko eh inda ba ta faɗuwa sai mu yi shiru mu bari wani ya faɗa al'amuran addini akwai sauƙi ba dan manzo Allah ya dauke mun da lura sai ce man ra'a minkum munkaran fal ya gayyar hubi menene duk wanda ya ga abin da ba na kware ba kai ya wuce ya sa ƙarhi ya hana amma manzo Allah ya san wani bai ya sawo ƙarhi sai ce fa illam yastadi fa bi menene fabilisanihi kaga abun nan munkari ne to dole ka kai wa'azi sai kuma ka kalla na wa'azi bai yiwa to fa bi kalbi shi ko go ba gaba ne eh wala sojoji sun tara hanya sun shigo sai su enter D ya kamata ai musu magana ko ce kai wa'azi din bai yiwa to ustazu ko ba ge bar su su wuce wannan ba rashin imani bane kun gane misali ko ba muhallin ai wa'azi bane misali na da kawo kenan komi sai a dauke shi mataki mataki ai kun ga da yawa daga cikin masu da'awa inda suke samun fashali a da'awarsu shi son yake ko ina dole sai yayi wa'azi a ba haka bane kana duba ne ka gani wannan gurin wa'azin yana yiwa akwai natija mai kyau eh to ya zama dole kai ma yin wannan a yanzu wa'azi a nan matsala ne to sai ka dauki wani usulubi na kan sako. Mun gama mun zo ƙarshen fasali na hudu za mu zo alfasarul khamis fasali na biyar Allah maɗaukin sarki ya muna jagora. Yarhulu fil imani billahi yana shiga daga cikin cewa mutum ya imani da Allah ka yadda cewa annahu qaribun min khalqihi cewa Allah yana kusa da halittunsa ba ne ba shi nesa da su. وقد دخل في ذلك ya shiga daga cikin wannan al'imani bi annahu qaribun min khalqihi cewa ka yadda kai imani shi Allah yana kusa da halittunsa mujibun kuma yana amsa musu duk da suka kiraye shi kama jama'a baina zalika fi qawli kama yadda Allah ya tattara wannan a wannan aya a inda yake cewa wa idza salaka ibadi anni in bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qariba to ni ina kusa da su ujibu da'wata da'i ina ansa kiran wanda yake kira na idza da'ani duk yayin da ya kira ni mana wanda yayi addu'a ina amsa masa amma me nake so da bayina fali yastajibu li su dai su karba mani mana su amsa kiran manzon Allah su yi imani da abinda manzon Allah ya kiraye su wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshuduna dan tabbaza su samu shiriwa matukar sun karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan aya tana nuna muna Allah yana kusa da bayansa da iliminsa da kulawarsa da tsarinsa da komi da komi amma dai da zatinsa yana sama akan al'arshin sa kamar yadda muka yi bayani a baya wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa wa qawluhu da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innal ladhi tad'unahu ai wannan da kuke roko shi Allah aqrabu ila ahadikum ya fi kusa zuwa ga ɗayanku min unuq rahilatihi fiye da wuyan abin hawansa dabbarsa ma'ana Allah subhanahu wataala ya fi kusa da dabbar kada zaka ja akalanta ka game ta da jikinka to ubangiji ya hita kusa da kai kenan duk lokacin da kake da wata bukata kada ka ce mai taimakon ka yayi nisa yayin da kowa ta yi barkaci Allah yana nan tare da kai baya barinka. Kuma zukira fil kitabi wa sunnati abinda aka ambata a cikin kitabu wa sunna min qurbihi na kusantuwar Allah ga halittu da bayansa wa ma'iyyatihi da kasancewa shi tare da su ma'iyya shine ma'a tare da da kasantuwar Allah tare da bayansa la yunafi ma zukira min uluwihi wa fauqiyatihi wannan fa baya kore cewa Allah ya daukaka a sama kuma Allah subhanahu wataala ya kasance a sama ulu daukaka fauqiya daga fauqa ne kasancewa shi saman komai wannan baya korewa ba ya nuna Allah ba yana sama bane innahu subhanahu wataala shi Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay ai babu abin da ya kama da shi fi jami'i nu'utihi a dukkan kamanninsa nu'ut jam'i ne na'at na'at bi ma'ana sifa ai fi jami'i sifati a dukkan sifofin Allah babu wani abu da ya kama da shi wa huwa aliyun fi dunuwihi shi Allah subhanahu wataala madaukaki ne game da kusantuwar da yake yi da shi zuwa ga bayinsa qaribun fi uluwihi haka kuma makusanci ne a cikin daukakar da yake da shi wanda da kasancewar Allah yana sama kusa yake da bayi ka san abinda mutane za su dauka ba ga wannan masallaci ba da mu da gidajen da muke kwana a yanzu muna kusa da su ko muna nesa da su to bari a canza misali ƙauyukanmu da muka baro muka zo nan yanzu mun nisanci ƙauyukanmu ko muna kusan kusa da ƙauyukanmu eh muna da labarin ƙauyukanmu ko ba mu da su a yanzu yanzu da muke zaune muna labari ko ba mu da dan muna haka ne mu mutane mu a haka shi Allah ba haka yake ba shi yasa shi zai iya sanin abin da ke faruwa a ce yasa abin da yake faruwa a nan dan ba irin mu bane shi kenan sai mun cire aqida tamthiliya ahlu tamthil sai mun cire wannan aqida a cikin zuciyarmu ta cewa shi Allah da ake wadi ba irin mu bane kenan babu yadda za a yi mu kamanta abin da dan ba zai yi a gurin mu ba har kuma tunanin mu ya faɗo a gurin Allah ba zai yi ba shi ne abin da ya kamata mu cire a kan sai albabu thani babi na biyu al'imani billahi yin imani da Allah wa kutubihi kuma da yin imani da littattafan Allah wa rusulihi da imani da manzannin Allah wa yashtamilu ala faslaini wannan babi ya kumshi fasali guda biyu ne الفصل الأول فصل نفرق الإيمان بأن القرآن كلام الله mutum ya yi imani da cewa alƙur'ani zancen Allah ne munazzalun an sabko da shi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu makhluqin shi ƙur'ani ba halitta bane zance ne na Allah shine fasali na farko kenan al-faslu thani fasali na biyu al-imanu bi anna al-mu'minina yarauna rabbahum ahlus sunna sun yi imani da cewa mu'minai a ranar lahira za su ga ubangijinsu a sifar da ta dace da shi yawmal qiyamati a ranar tashi alqiyama muga abu guda biyu sune wannan babi zai mana bayani kinan fasali na biyu daga cikin wannan alfasul alfasalul awwal nan da yace alfasalul thani fasalin awal ne ya kamata ya zama an gane misali ko ma'ana kenan al'imanu bi annal qur'ana kalamullah ahli sunna su sun yi imani da cewa alqur'ani zance ne na Allah ba halitta bane munazzalun an sabko da shi ne daga sama ghairu makhluqin shi alqur'ani ba halittarsa akai ba kai dan adam halitta Allah ne amma qur'ani zancen Allah ne ina ganin wannan babi ko da mun yi shi yau ba mu kare shi a lokacin da muke da shi kenan gobe Allah kada sai mu tashi akan shi in Allah ya so ya yarda abin da muka fadi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk